نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوتا ذو القعدة إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد الذي هدود أربعين wanda ya daidai da sha uku ga watan sha uku ne ko? sha uku ga watan bakwai hijirar annabi muhammad miladiya ta ainihin wato annabi isa dubu biyu da sha tara kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi wanda muka fara wato bayan dawowar hutun azumi shine littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya littafi ne na abul hasan aliyu al-maliki ash-shazili to mun yi darasin farko a ciki wannan shine zai zama darasi na biyu wato a cikin wato karatun da muka fara a wannan littafi kamar yadda muka karanta a muqaddimar mu ta farko sunan mawallafin littafin da abil hassan aliyu almaliki ashadili mun ce ba shi ba ne wanda yake yawanci ake danganta littafin zuwa gare shi yawanci ana cewa ashadaliya wato saboda akwai abul hassan ashadali wanda shine mu'assas ko wanda ya kafa ɗariƙar shazaliya sannan shi kuma akwai wannan abul hassan aliyu almaliki ashazili shi kuma ba shi ba ne wancan wanda ake danganta ɗariƙar shazaliya zuwa gare shi kamar yadda muka karanta a darasin farko an bayyanta ko wato wancan sunansa abul hasan aliyu bin abdullah bin abduljabbar alhuzali ashazili abdarir azahid nazilu iskandariya wa shekhu ta'ifatu shazaliya wancan kenan shi kuma wannan da za mu karanta littafinsa shi sunansa nuruddin abul hassan aliyu bin muhammad bin muhammad bin muhammad wato bin yakhlaf al-misri al-ma'ruf bi da aka ba wancan bane to bayan dai mun yi wannan takaitacciyar wato tarihi na shi abul hassan ash-shadhili to tunda littafin wato ya yi shi ne akan mazhabin imamu malik sai kuma muka ɗauko shi kansa tarihin takaitaccen tarihin imamu malik da kuma irin ainihin wato baiwa da allah maɗaukakin sarki ya yi masa da kuma irin yadda ya samu ɗaukaka a duniya da kuma yadda mazhabinsa kuma ya yi fice to mun karanta wasu mahimman abubuwa da suka shafi wannan to abinda za mu ƙara wanda zai zama cikon karatun da muka gabatar na farko shine wato mazhabin malikiya da kuma usul na malikiya wato annawatul ula li mazhabi malikin wato kana iya cewa ɗan ƙwallo na farko na mazhabin imamu malik kamar yadda mun karanta da dama cikin malamansa wasu daga cikin tabi'ai manya-manya to kuma yana da ɗalibai masu tarin yawa imam malik yana da ɗalibai da mabiya da kuma waɗanda suka ɗauki mazhabinsa suka yada a duniya waɗanda ba za su kirgu ba ba don komai ba sai don dalilai da yawa daga ciki kasantuwar imamu malik yana cikin almadinatun nabawiyya madinatun nabawiyya kuma ita ce matattarar ilimi da addini sannan nan ne wajen da ɗaliban ilimi da malamai suka kafu a kowane bigire na duniya suke ƙoƙarin su je domin su yi karatu da aka sai zamanto shi imam malik a nan ya tashi dama nan ce ma'aqilul ilmi wa din sannan ahlul ilm da kuma ɗaliban ilimi daga ko'ina na duniya nan kowa yake hari ya zo wannan yana daga cikin abin da ya sa mazhabin imam malik ya zama ya shahara daga ciki akwai imama da allah maɗaukakin sarki ya bashi da hadda da shuhura da aminci da kuma malami ne wanda yake faƙihi ne kuma muhaddis ya haɗa hadisi da kuma fiƙihu sannan daga ciki akwai irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa baiwa da shi na karɓuwarsa a zukatan mutane musamman kuma ɗaliban hadisi waɗanda sukan taso daga ƙasashe daban-daban na duniya su zo nan garin madina domin neman ilimi a wajensa waɗanda suka fufuce a cikin ɗaliban imamu malik waɗanda su ne suka yi ƙoƙari wajen rubuce mazhabinsa da kuma kiyaye matsalolin imamu malik da kuma fitar da fikihun da ke cikin matsalolin imamu malik da kuma yaɗa wannan matsaloli ɗin a duniya daga ciki akwai Muhammad ibn al-Hassan al-Shaibani wanda ake kira sahibu Abi Hanifa ɗaya ne daga cikin maruwaitan muwadda daga Imam Malik wannan babban malami Muhammad ibn al-Hassan al-Shaibani ya rasu a shekara ta 189 an haife shi kuma shekara ta 132 bayan hijira ya kuma taso a Kufa wanda kuma daga nan ya taso daga Kufa zuwa Baghdad wanda a wannan lokacin ita ma Baghdad lalle guri ne wanda take matattara ce ta ilimi a wannan lokacin yana daga cikin malamai na duniya a wannan lokacin masu kaifin kwakwalwa fasihi ne masanin littafin Allah ne ya rasu a wani gari da ake kira rai a shekara ta ɗari da tamanin da tara kamar yadda muka faɗa kuma sun rasu a rana ɗaya da alkisa'i alkisa'i ba wancan mai kira'a ba alkisa'i shekul arabiya to tare suka rasu a rana ɗaya suka rasu da shi da Muhammad ibn al-Hassan al-Shaibani wanda har ma ake cewa an binne arabiya da fikihu a lokaci guda shi abul Hassan al-Shaibani faqihi shi kuma al-Kisa'i ainihin wato masanin arabiya to ɗaya ne daga cikin manyan almajiran Imam Malik da na biyunsu kuma akwai Abu Muhammad Abdullahi bin Wahab ibn Muslim al-Qurashi al-Misri wanda shi ma rawi ne na muwadda al-Kabir ya rasu a shekara ta ɗari da casa'in da bakwai shi kuma imamu ahmad bin hanbal yana sufanta wannan babban malami abu muhammad abdullahi bin wahab imamu ahmad yana sufanta shi da bi annahu alim da cewa masani ne salihun mutumin kirki faƙihun masanin ainihin fiƙihu kasirul ilm mai ainihin yawan ilimi sahihul hadith mai ingancin hadisi sika sadukun wato wannan duk take ne da imamu ahmad ya bawa ainihin wato abdullahi bin wahab kuma ɗaya ne daga cikin ainihin wato almajiran imam malik kuma an ce ya lazamci imamu maliku zamani mai tsawo wa kana lahu inda shaykhihi malik jalalatun ajiba wato an ce har ma saboda lazumtar imam malik da zamansa da imam malik ya kasance yana da wani girma wanda imam malik yake bashi mai ban mamaki hatta kana yusammihi faqihu misr amma imam malik da kansa yana ce masa faqihu misra na uku akwai abdurrahman ibn al-qasim ibn khalid al-utaqi al-misri wannan shi kuma ya rasu a shekara ta 190 shi ma 198 ya yi ilimi na fikihu a wajen imam malik shi ma kuma ya zauna tare da imam malik awon lokaci wanda ana ganin zai kai wajen shekara ashirin suna tare da imam malik kuma shi ne wanda ma'abocin littafin nan mudawwana littafin nan mashhuri al-mudawwana wanda yana daga cikin mafiya girma cikin littafan malikiya bayan muwadda to zaka ji an ce mudawwana wa yuqal ana cewa ma innal imama malikan wasafahu fa qala mithluhu ka mithli jarabin mamlu'un miskan wannan malami an ce imam malik yana sufanta shi da cewa misalinsa kamar misalin kwalba wadda ta cika ta tumbatsa ne da miski wa wasafuhu bi annahu a'lamu an-nas bi madhhab malik wato abdurrahman ibn al-qasim ibn khalid al-utaqi al-misri malamai suna sufanta shi da cewa shi yafi kowa sanin mazhabin imam malik kuma an fi amuntuwa da shi sama da kowa akan mazhabin imam malik na hudunsu a gurguje akwai abu sa'id abdurrahman ibn mahadi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Ambari al-Misri wanda shi ma ya rasu shekara ta 198 abun mamaki kusan duk kusan shekaru ɗaya ɗaya sai ga wancan ya wancan kaga Abdullahi bin Wahab 197 kaga bambancin su shekara ɗaya shi kuma Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Khalid al-Utaqi al-Misri 198 sannan shi kuma abu sa'id abdurrahman ibn mahadi shi ma al'ambari al-misri shi ma 198 na biyar shine abu abdullah muhammad ibn idris ash-shafi'i al-qurashi al-imam wanda an haife shi a garin gaza a cikin garuruwan sham shekara ta 150 a wannan shekarar kuma al-imam abu hanifa shi kuma ya bar duniya shekarar da aka haifi imamu shafi'i shekara ta ɗari da hamsin a wannan shekara shi kuma al'imam abu hanifa shi kuma ya bar duniya bayan an yaye imamu shafi aka ɗauko shi daga can garinsu aka kawo shi makka wanda a garin makka ya taso ya haddace alkur'ani yana yaro kwarai da gaske imamu shafi ya haddace alkur'ani mubakkiran sannan ya ba da kulawa game da abin da ya shafi luga da abin da ya shafi shi'ir da kuma ayyamul arab ya kware a cikin su kware daga a cikin waɗannan gaba ɗaya sannan ya nemi ilimin hadisi da fiqihu ya kai gaya makura a wannan fannoni guda biyu tun kafin ya wuce shekara ashirin a rayuwarsa ya tumbatsa a wannan fannonin bai wuce shekara ashirin ba a duniya imam shafi'i sannan ya ji muwaɗa a wajen imam malik ya kuma yi tafiya zuwa bagadad sau biyu ya zauna a bagadad tsawon shekara biyu ya kuma ɗauki karatu a wajen Muhammad ibn Hassan al-Shaibani ana kirga imamu shafi'i a matsayin imaman fil fiqh wal hadith shi ba wani jagora ne a abin da ya shafi fiqh da hadisi to shi ma yayi karatu a wajen imam malik ya karanci muwadda a wajen imam malik imam darul hijra na shida akwai ashhab ibn abdul aziz ibn daud bin ibrahim al-qaisi al-amiri thumma al-ja'di al-misri wanda ya rasu shekara ta 204 ya ɗauki ilimi shi ma na fiƙo a wajen imam malik da kuma malaman madina ya kuma tumbatsa abin da ya shafi fiƙo a misra aidan wa afada biha hatta tahad ilaihi riyasa biha ba'da ibn al-qasim bayan ibn al-qasim an ce shi ma ya kai kololuwa wajen jagoranci a abin da ya shafi ainihin wato ilimi bayan ibn al-qasim wanda imam shafi'i ya ambace shi yake cewa ma ra'aitu abqahu minhu ya'ani bi misra yace ban taba banga wanda ya kai shi sanin fiqhu ba ma'ana a misra an tambayi sahnun da kuma ibn al-qasim ma'ana wasu ila anhu sahnun wa wa, wa an ibn al-qasim fa qala kana kafarasai rahan wa huwa sahibul mudawwana allati khalafa fi ajalliha ara ibn al-qasim fil asadiyya na bakwai akwai abu marwan abdulmalik ibn al-aziz ibn al-aziz ibn abdul aziz kai ibn abdullah ibn abi salama al-majishun al-madani ibn al-majishun zaka dinga jin san kana karanta mas'aloli musamman ka shiga mudawwana zaka dinga jin ana ibn al-majishun ya rasu a shekara ta 212 kana muftil madina annabawiyya fi zamani ya zama mufti a garin madinatun nabawiyya a zamaninsa na takwas shine alqadi abu abdullah asad ibn al-furat ibn sinan al-harrani thumma al-maghribi al-mujahid wanda shi kuma ya rasu shekara ta 213 asalinsa dan nai sabur ne asalinsa dan nai sabur ne to shi ma an ce ya ji ainihin wato daga wajen imam malik ya ji littafin muwadda a wajen imam malik ainihin wato sannan ya kuma tafi zuwa iraq ya haɗu da almajiran abu hanifa su ma ya yi karatu a wajensu har ma ya yi karatun ya sake yin karatun muwadda a wajen abu yusuf sai abu na tara shine abu muhammad abdullahi bin abdulhakam ibn a'ayun ibn layth al-misri ya ji muwadda shi ma a wajen imam malik wa yu'addu a'lamu ashabi malik kuma shi ma ana kirga shi daga mafiya ilimi a cikin almajiran imam malik wa kana za jahil wa mali sannan mutum ne mai alfarma mai dukiya azim kuma dukiya mai girma mai yawa nazala alaihi shafi'i lamma jaa ila misr wa sara hadika wa akhadha anhu ilman kathira wato imamu nazala alaihi shafi imamu shafi ya sauka a wajensa lokacin da ya zo misra ya tafi zuwa gonarsa ya dinga ya ɗauki karatu mai yawa a wajensa ainihin wato walibinihi muhammad da kuma ɗansa muhammad wannan shi ake kira da ainihin wato abdullahi bin abdulhakam ibn a'ayun bin layth al-misri na biyan ƙarshe abu abdullahi asbagu ibn al-farj ibn sa'id bin nafi al-umawi maulahum al-misri ya rasu shekara ta 225 shi ma tafaqqaha bi ashabi malik yayi karatu a wajen almajiran imam malik irin su ibn al-qasim ibn wahab ashhab wa sara wato alaman fi fiqh al-madhhab fi fiqh al-madhhab shi ma sai da ya zama wani alami a fiqhun mazhabar malikiya وقيل إنه من أعلم الناس بمسائل الإمام مالك أنت شيء فكوا سنة مسألولين دا أكي إمام مالك تنبايا أكنس قال قال ابن الماجشون لم تخرج مصر مثله في الفقه يتي مصر بتتبع فتد ونطا kamar ibn al wato kamar shi ainihin wato asbagu ba a abin da ya shafi fiqhu na karshe shine Abu Sa'id Abdussalam Sahnun ibn sa'id ibn habib at-tannuhi shi kuma ya rasu a shekara ta 240 bayan hijira ya fara yin karatunsa da farko a tsirawan sannan kuma ya taso zuwa misra da kuma madina ya haɗu a cikin garin madina ya haɗu da malamai ya kuma yi karatu a wajensu wa kana hafizan lil ilm hatta ka anna ilma fi sadri an ce wato yana haddace ilimi kai ka ce ilimin ma a kirjinsa yake kai ka ce ilimi a kirjinsa kamar sura ce daga cikin alkur'ani to waɗannan su ne turakun malikiya duk lokacin da za ka ji maganar malikiya to waɗannan suna daga cikin manya-manyan turakun malikiya to ita kanta malikiyan nan ta kasu kashi-kashi akwai malikiyar madina akwai ta iraq akwai ta misra akwai ta magharib ina jin wajen kashi biyar aka aka aka abin nan ɗinta da aka mazhabin imam malik gaskiyar magana yana da fifiko da falala da kuma yaduwarsa ainihin wato a ɓangarori daban-daban ainihin wato na duniya domin an ce mazhabin imam malik ya cika al-maghrib wal andalus wayannan manyan garuruwan duk sun cika da sanin mazhabin ainihin wato imam malik da haka akwai almadaniyun cikin waɗanda suke a almustalahatul muta'alliqa bil mudun sai wasu istilahat da suke da alaka da garuruwa dangane da mazhabin imam malik akwai almadaniyun in aka ce almadaniyun game da malikiya ana nufin al'amura guda biyu ko dai marwaita daga imam malik kamar abu umar usman ibn isa ibn kinana kamar irin su Abdullahi bin Nafi' bin Sabit bin Abdullahi bin Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi Al-Qurashi irin su Ibn al-Majishun irin su Muhammad bin Maslama ibn Hisham irin su Muqarrib bin Abdullah الله بن مقرب بن سليمان ابن اليسار الهلالي da makamantansu wayannan duk a Madina suke kenan sai kuma ra'ayul malikiya al-muqabil li ra'ayil ahnaf al-iraqiyyin sannan akwai al-misriyun su kuma malaman wayanda suka abin nan abin da ya shafi malikiya a Misra sune ulama'u Misra min al-malikiya alladhina hamalu fiqh maliki malikin kai wa nasharuhu hunak waɗanda suka ɗauki ilimin imam malik suka yada shi a misra su ne akwai irin su ibn al-qasim akwai ibn wahab akwai ashab akwai ibn abdul hakam akwai asbagu ibn al-farj da makamantansu sai al-iraqiyun waɗanda su kuma suka ɗauki malikiya suka yada ta a iraq wato ulama'ul malikiya alladhina hamalu fiqh al-imam imam malik wa nasharuhu fil iraq daga cikinsu akwai alƙadi Ismail ibn Ishaq akwai alƙadi Abil Farj Muhammad Umar ibn Muhammad al-Laiti al-Baghdadi akwai Abil Qasim Ubaid ibn al-Hasan ibn Jallab akwai al-Sheikh Abi Bakar Muhammad ibn Abdullah al-Abhari akwai alƙadi Abdul Wahab ibn Ali ibn Nasr al-Baghdadi da makamantansu sai al-Maghariba waɗanda su kuma suka ɗauki malaman malikiya waɗanda suka ɗauki mazhabin imam malik suka yaɗa shi a magarib wanda mu ma muna cikin magarib kenan a fi biladil magarib daga ciki akwai yahaya ibn abdullahi bin bukair al-makhazumi akwai abubakar muhammad ibn muhammad ibn wisha al-qirawani al-ma'ruf bin labbat akwai abu ishaq muhammad ibn al-qasim ibn sha'ban al-ma'ruf bin al-qurtubi akwai kuma ibn abi zaid al-qirawani akwai abu abul qasim abdul khalik ibn khalab bin sa'id al-qirawani akwai kuma abul hasan ali bin muhammad bin khalab al-qadisi sannan akwai abu bakar muhammad ibn abdullahi al-ishbili al-ma'ruf bin al-arabi wanda aka fi sani da ibn al-arabi sannan akwai abu umar yusuf bin abdullahi bin muhammad an-numari al-mashhur bin abdul bar wanda aka fi sani da ibn abdul bar sannan akwai abul walid suleiman ibn khalaf at-tamimi al-baji wanda waɗannan duk sun yi wa littafin muwadda sharhi akwai na al-baji akwai kuma na ainihin wato ibn al-arabi sannan akwai abul walid suleiman bin akwai abul hasan ali bin muhammad ar-rubai al-lakhani sannan akwai ar-rubai al-lakhani sannan akwai abul walid muhammad ibn ahmad al-qurtubi al-ma'ruf ibn rushd akwai ibnu rushd kenan ko sannan akwai alqadi abu abu ali abu ali sind ibnu inan ibnu ibrahim al-asadi al-misri sai kuma ibnu muharris muhammad bin muhammad bin ahmad da makamantansu waɗannan su ne turakun malikiya a magarib wato ƙasashen yammacin duniya magarib kenan an fahimta ka wato nan kamar irin su maroko irin su tunisia irin su ire-iren waɗannan su ne magariba to waɗannan a takaice abin da yasa duk muka kawo wannan dan kusan cewa wannan mazhabin da za mu karatun wannan littafi a cikinsa mazhabi ne wanda yake a yana da ƙarfi kwarai da gaske kuma a malamai sun yabe shi kwarai da gaske saboda ana ganin yana daga cikin mazhabi wanda yake mutawassit musamman a cikin wasu babuka na fiqihu kamar irin abin da ya shafi buyu'a da makamantansu malamai da yawa sun yabi wannan mazhabi na imam malik wanda wannan littafi na iziya kamar yadda mai littafin shi ma ya faɗa ya ce zai rubuta shi ne akan wannan mazhabi na imam malik to bari mu takaita akan waɗannan abubuwan suna da yawa kwarai da gaske wannan din ma dai a gurguje ina tsallake su bari kai tsaye mu shiga cikin ainihin wato samimud dar muqaddimatul muallif ko ka ce muqaddima ko muqaddama duk malamai sun ce yana iya ɗauka ko ka ce muƙaddamatun muƙaddamatun ko muƙaddimatun muƙaddimatul mu'allif wannan wata gabatarwa ce ta shi mawallafin littafin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin halittu wa ashhadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa babu wanda ya cancanci bauta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ina mai shaidawa lallai tabbas annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa sallam wa ala sa'iril anbiya ina kuma mai shaidawa ainihin wato da sauran annabawa ko kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga sauran annabawa wal mursalina da manzanni wa ali kullin da iyalan kowannen su cikin annabawa din wattabi'ina lahum da mabiyansu bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har izuwa ranar sakamako amma ba'du bayan haka fa yaqulu al-'abdu al-faqir ila Allah ta'ala ba wannan mai tsananin bukata izuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ake masa alkunya da Abul Hasan shi kuma sunansa Aliyu al-Maliki wanda yake bin mazhaban Malikiya ash-Shadhili ko ash-Shadhili wanda yake zaune a gari ne wanda Shadhala din kamar yadda muka karanta a can mun ce ba waccan ɗariƙar Shadhaliya da yawanci ake fassara mana a makarantu zaka jin an ce a shazaliya sai a ce mai bin ɗariƙar shazaliya shi ainihin wancan a shazalin kamar yadda muka faɗa shi shine ma mu'assis na ainihin ita shazaliya din saboda haka ba shi bane wannan kawai kila sunan garin ne ya zamanto kamar yadda mun faɗi wancan shi sunansa cikakke da iyayensa da komai wannan ma mun faɗa daban-daban wannan babban malami wanda yana kaskantar da kai izuwa ga Allah yana nuna tsananin bukatarsa tsananin bukatarsa izuwa ga Allah ya ce ba wannan mabukaci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda aka fi sani da abul hasan aliyu almaliki ashazali gafarallahu lahu Allah ya gafarta masa wali walidaihi da kuma iyayensa wa mashayikhihi da malamansa wa ikhwanihi da yan uwansa wa sa'iri ahlus sunnati muhammadiyya da sauran yan uwa ahlus sunna duk yana nema musu gafara fa yaqulu yana cewa هذه مقدمة كو هذه مقدمة في مسائل من العبادات yace wannan wata 'yar gabatarwa ce fi masa'ila a cikin mas'aloli min ibadat mas'alolin da suka shafi ibadu wa gairi zalika da wani ibadu ma duk zaka ji abin da ya shafi ibadu abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi adab na dubba duk shine wa gairi zalika على مذهب الإمام مالك ابن أنس كما للتافن zai yi shi ne akan mazhabin nan na babban malami imam malik ibn anas radiyallahu anhu Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce ya yi wannan littafi ne liyan tafi bihal wildan saboda 'yan yara su samu abin amfanuwa da shi kan su shagaltu da kalle-kalle kan su shagaltu da wasan kwallo kan su shagaltu da kaza a yayi littafin dan ya zamanto yara 'yan ƙanana su samu amfanuwa da wannan littafi wa nahawuhum ba yara ƙanana ba tunda yanzu waɗanda muke karatun da su kaga ba yara bane ƙanana shi yasa yace wa nahawuhum to yanzu kai ka zama mudafun ilaihi amma kamata a ce tun kana dan yaro ka karanta littafin iziya amma tunda ka zo yanzu kai ma ka zama mudafun ilayhi tunda ya ce yayi dan yara su amfana wa nahawhum da kuma makamantansu da aka insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so lakhastuha yace na rairayo wannan littafi min kitabi daga wani littafi na al-musamma mai suna bi umdatu bi umdatu salik ala mazhabil imam malik sunan wancan littafin umdatu salik ala mazhabil imam malik fil ibadat shi ma littafi ne wanda ya yi shi akan ibada da aka littafi ne babba to kamar wannan iziya din somari ne na littafin umdatu salik an fahimta kaga kenan umdatu salik littafi ne mai girma wanda kila ya wuce mustawa ta 'yan yara da ya ce ya yi wannan iziyar kenan ya rairayo ya yi kulasa da ainihin wato samari da talhisi na shi littafin iziya daga wancan babban littafin nasa umdatu salik wa gairu zalika da wani haka wa sammaituhu yace na sanya masa suna al-muqaddimatul iziya lil jama'atil azhariya littafin ya kunshi ala ahada ashara baban ya kunshi babi ɗaiɗai har babi goma sha ɗaya kuma kowane babi in an buɗe shi yana da fasalillika da yawa a ciki kamar yadda za mu shiga ciki za ku ji in ya ce ya kawo babi to kuma a cikinsa zai ta kawo mana fusul abin da ya sa marubuta suke yin wannan dan ya sauƙaƙa wa mai karatu fahimta yanzu in aka ce ba babi ba fasali kawai sardan za a zubo karatun sai ya maka wahalar ganewa ana cikin maganar tsarki ka ji an shiga sallah ba tare da an yi maka wata inkiya da za ta nuna an gama maganar tsarki yanzu za a shiga sallah ba to sai karatun ya dame ka kasa gane shi da kyau ko za ka fahimce shi sai ka wahala to shi sa sai a ce babun fi kaza wannan wata kofa ce wadda in ka shige ta ba abin da za ka ji a cikin wannan gidan sai kaza da kaza sannan a cikin gidan akwai aji aji aji aji ko kuma wannan makaranta ce ga kofar shigarta amma ka shiga akwai ajujuwa a ciki in ka shiga nan aji ɗaya ne syllabus ɗin yan aji ɗaya da kaza da kaza wannan aji biyu to haka shine hikimar a ce ma babun fi kaza in an shiga babun kuma sai a ce ainihin wato fasulun fi kaza fasulun fi kaza kamar yadda zamu je insha Allah yace albabul awwal babi na farko a cikin wannan littafi fi taharat wato zai yi magana ne akan abin da ya shafi tsarki duk abin da kake da bukata wato wanda ya danganci tsarki gwargwado malam ya yi kokari ya tattaro shi a cikin wannan babin don haka ka kasa kunne ka bi karatun nan daki daki dalla dalla zaka ji duk matsala da take damun ka kan tsarki to insha Allah zaka ji kila cikin karatun da malam zai kawo a cikin wannan littafin zaka ji an warware maka ita qala Allah ta'ala yace ubangiji ta'ala yake wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama kaga tunda za a yi magana ne akan tsarki to jigo a abin da ya shafi tsarki ruwa ne da ruwa ake amfani wajen yin tsarki to shi sa sai ya buye mana mabudin kunne da aya cikin suratul furqan aya wato suratul furqan aya ta 48 Allah ta'ala ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama sai ce alma'u tahur to kaga Allah ta'ala kawai ya kawo maganar a dunkule ya ce mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama to sai malam yake so ya mana fashin baki game da wani irin ruwa ne mai tsarki wanda Allah ya ce ya saukar da shi daga sama ya ce alma'u tahur ma kana tahiran fi nafsi mutahhiran li ghairi shi ruwa mai tsarki shine ruwan da ya kasance mai tsarki a karan kansa kuma mai tsarkakewa ga waninsa shi a matsayinsa na ruwa yana da tsarki kai a matsayinka na wanda kake so ka yi tsarki in ka ɗauke shi ka yi tsarki da shi zai tsarkake ka to ruwan da ya cika wannan sufa guda biyu shine alma'u tahur ruwan da yake shi a karan kansa yana da tsarki yana da tsafta sannan in ka ɗauke shi ka yi tsarki tsarkinka ya yi kamar wani irin ruwa kamar mun tambaya sai mala ya ce kama ilbahar kamar ruwan kogi duk wani kogi da ka ganshi ruwansa mai tsarki ne an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da ruwa ya ce alma'u a wato dahurun ma'uhu alhillu maitatu ya ce duk inda kaga teku ruwansa mai tsarki ne kuma duk dabbar da ba ta rayuwa sai a cikinta a cikin teku to in ka ganta ko da ba ta da rai ka ci mushen teku halal ne da aka ga kenan a nan daga ciki kar kai wani tambaya duk inda ka je kaga kogi ɗebi ruwansa kai alwala ɗebi ruwansa kai wanka ɗebi ruwansa ka kama ruwan kogi mai tsarki ne wal bi'ir da ruwan rijiya aslan in ba wani dalili ba asali ruwan rijiya mai tsarki ne wal madar da ruwan sama in dai waɗannan suka zama masu tsarki kaga min babil aula ruwan sama an fahimta da haka daga cikin ruwan da yake mai tsarki akwai ruwan sama amma waɗannan da ruwan kogin da ruwan rijiyar da ruwan saman sai mala yace idza lam yataghayyar shay'un idan fa wani abu bai canza ba min awsafihi thalathati daga siffofin ruwa guda uku akwai wasu siffofi da ruwa yake da su to kar a same su sun canza siffa ta farko ruwan za ka same shi bai da launi in dai ruwa ne za ka same shi ba za ka same shi ya zama ainihin bulu ko gan shi ya yi kore kore ko gan shi ya yi kaza ba in dai ba wani dalili ne ya faru ba sannan za ka same shi gare gare sannan za ka samu ruwa aslan ba shi da wani ɗanɗano sannan na uku ba shi da wani sansano in ka kai shi hancinka ba za ka je yana ƙanshi ba ba za ka je yana waruwa ba ba za ka je yana ƙarni ƙarni ba duk ba za ka ji ba to shine sai ke cewa shi ruwan nan na sama ne na rijiya ne na kogi ne in dai ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku ba su canza ba wa'anne ne siffofin wahiyar laun shine launinsa wa ɗa'am da ɗanɗanansa wa rihu da sansanansa bima ya fakko anhu da abin da yake iya rabuwa da ruwan galiban a mafi yawan lokuta kallaban kamar nono wal asal da zuma wal baulu da bawali wal azirati da bayan gari kar a samu ruwa ya samu canzawa ta fuskar kala ya samu canzawa ta fuskar ɗanɗano ya samu canzawa ta fuskar sansanansa wasu sai ka ji sun ce rihu da wari ko sai a ce wallaunu launin wa ɗa'amu da ɗanɗano rihu sai a ce da ko ƙanshi wasu su fassara shi da ƙanshi wasu su fassara shi da wari to kaga duk ruwa baya ɗaya daga cikin wannan shi yasa sai ka ce sansanansa kawai in ka sansana shine sansanan shine zai nuna ƙanshi ke ko wari in yana wari to kila wani abu na bayan gari ko fitsari ya shiga cikinsa in kaje yana kanshi kila wani abu na turare ko kayan abinci ya shiga cikinsa to ruwan da ya zamanto bai samu cakuduwa ba bai samu gauraya ba to wannan shi ake kira da alma'u tahur fa in taghayyara shay'un min awsatihi thalatha to idan aka samu ga ruwa ko na sama ko na kogi ko na rijiya sai aka samu wani abu daga cikin siffofin can guda uku nasa sun canza bima zukira waɗanda aka ambata wa nahawihi da makamantan haka sai ka samu ruwa ne gashi amma wani abu ya zuba a cikinsa har ya canza man launi to ya za ka yi da wannan ruwan za ka iya tsarki da shi ko ba za ka yi ba ruwa ne gashi amma kana kai shi hancinka sai ka ji yana wari ko ka ji yana ƙanshin turare to wannan ruwan yanzu za ka yi tsarki da shi ko ba za ka yi ba ruwa ne kana kai shi baki sai ka ji ɗanɗanansa ya canza sai ka ji yana zaƙi ko ka ji shi gishiri gishiri ko ka ji wani abu da ya zuba a ciki ya canza masa ɗanɗano to sai malam yake cewa in dai aka samu ɗaya daga cikin siffofin nan na ruwa guda uku ta canza waɗanda ka ji an ambata maka fala ya sihhul wudu'u min yin alwala da wannan ruwan ba ta inganta baya inganta a yi alwala da shi wannan ruwan walal gusul ko wanka wala listinja ko tsarki waɗannan abubuwan guda uku dai su ne tsarkin ai ba za ka ɗauki wannan ruwan kai alwala da shi ba wankan janaba ba zai kama ka ko wankan jinin haila ko dukkan wankan tsarki ba za ka ɗauka kai da wannan ruwan ba sannan ba za ka kama ruwa ma da shi ba wal mutaghayyiru bi tahir dahirun ghairu dahurin amma duk ruwan da ya canza tsahir da wani abu mai tsarki da ya shiga cikinsa sai ya canza shi bahirun shi ruwan mai tsarki ne tunda abin da ya shiga ya canza shi shi mai tsarki ne ghairu dahurin amma fa ba mai tsarkakewa ba ne ruwa ne kawai sai aka zo aka zuba farau farau sai duk ya juya ya zama farau farau yanzu shi kaga wannan ruwan mai tsarki ne amma ba aka yi tsarki da shi ba yanzu ruwan coca cola ko ruwan ainihin soɓarodo ko ruwan kunin zaki duk aka ruwa ne amma sai aka zuba masa wani abu sai canza masa kala to yanzu wannan ruwan ai abin da aka zuba a cikinsa ba na jasa ba ne mai tsarki ne da aka zuba masa soɓo ya yi kala ya koma kalar soɓo kaga shi asali soɓon ai ba na jasa ba ne da aka sai aka zuba shi sai ya canza ruwa kala to yanzu wannan ruwan shi a karan kansa mai tsarki ne domin abin da ya shiga cikinsa mai tsarki ne amma inda matsala take gairu ɗahur ba zai ma tsarki ban kai yusta'malu fil adat to wannan ruwan sai a yi amfani da shi a abin da ya shafi al'ada kamar abin da ya shafi girki abin da ya shafi sha abin da ya shafi wanke-wanke abin da ya shafi wanki wannan duk za a iya yi da wannan ruwan duk abin da ya shafi al'ada ba ibada ba za a iya yi da wannan ruwan wala yusta'malu fil ibadat amma ba za a yi amfani da wannan ruwan ba abin da ya shafi al'ada a abin da ya shafi ibada wal mutaghayyiru bin najis ruwan da kuma ya wato ya canza sakamakon shigan najasa cikin sa najisun wannan ruwan ya zama najasa najasa ce ta shiga cikin ruwan kuma ta yi wa ruwan tasiri ta canza masa kala ko ta canza masa ɗanɗano ko ta canza masa sansano to wannan ruwan najisun shi kuma ya rikide ya bar ruwa ya zama najasa la yusta'malu fi shay'in min al-ibadat ba za a yi amfani da shi ba a cikin wani abu na al'adat la yusta'malu fi shay'in min al'adat ba za a yi amfani da shi cikin wani abu na al'ada ba ba za a sha ba ba za a yi wanki ba ba za a yi wanke-wanke ba ba za a yi girki da shi ba wala fi shay'in min al-ibadat haka kuma ba za a yi amfani da shi ba a cikin wani abu da ya danganci ibada in kun fahimci wannan karatun a dunkule malam ya raba mana ruwa gida nawa gida uku akwai at-tahur ko akwai at-tahir akwai an-najis at-tahur shine mai tsarki mai tsarkacewa kamar wani ruwa kamar ruwan sama kamar ruwan rijiya kamar ruwan kogi kamar ruwan famfo ma zai shiga ko kamar ruwan bohol shi ma zai shiga duk waɗannan suna ciki wani ruwa ne kuma a tahir shi ne ruwan da kalarsa ta canza ɗanɗanansa ya canza sansanansa ma ya canza sai dai abin da ya canza shi ɗin mai tsarki ne sai aka ɗebo soɓa rodo sai aka zuba a cikin ruwa lalle yanzu ya zama jus yana nan mai tsarki ne za a sha a yi nishaɗi a ji daɗi a ba za ka je ka ɗauki ruwan soɓa rodo ka shiga da shi ban ɗaki ka kama ruwa ba an fahimta mai tsarki ne za ka sha halak an fahimta an ɗebo ruwa kawai sai kasuyo sukari na naira talatin kawai sai ya ledar ta fashe kawai ta tsiyaye a cikin ruwan sai a jefa lipton a ciki a ɗora a kan wuta a zama shayi an fahimta to kaga wannan ruwan ya zama mai ɗahir amma ghairu tahur ba wancan na farkon ba ne to na uku kuma da ba shi da amfani sai dai a zubar da shi shine wanne an najis shine wanda najasa ta shiga cikinsa kuma ta yi tasiri a cikinsa har ta canza masa kala ko ta canza masa ɗanɗano ko ta canza sansanansa wannan ruwa ba za a yi amfani da shi a abin da ya shafi al'ada ba ballanta na ibada an fahimta to sai ya kawo wata matsala ta hudu wa iza ta zayyara idan ga ruwa kuma ya canza amma bima huwa min qararihi da abin da ya canza ba wani abu ne ya shiga ciki ya fada ciki ya canza shi ya tasirantu ne da wajen zamansa shi ruwan ruwan bohol ne aka tono shi sai ka dinga jinsa ko ruwan rijiya sai ka dinga jin yana mai zartsi yanzu wani abu ne ya shiga cikin ruwan rijiya ya sa shi yake zartsi ba wani abu bane haka yake matabbatar gurin da ruwan yake kwance kila yanayin ƙasar ce take da wani ɗanɗano sai ruwan ya zamansa a gurin sai ya tasirantu da wannan ƙasar gurin ba kai ba ne sana'ar ka ta ɗan adam ta zuba ciki ta canza wa ruwan ainihin wani yanayi ina fata an gane sai ya zamanto ruwa ne wanda yake mai tsarki ne amma kuma ya canza me ya canza shi wurin zamansa ne haka to wannan ruwan shi ina hukuncinsa shi ne sai ya ce wa idza taghayyara idan ruwa ya canza bima huwa min qararihi da abinda yake matabbatarsa ne gurin zaman sa ne ka turab kamar turbaya wata rijiyar ka jawo ta sai ga ruwan jajawur ba wani abu algarur aka zo ba jan algarib aka zo aka zuba mata ba ƙasar gurin ce ja sai ruwan shi ma ya zama mai ja walmil da kuma gishiri wata ƙasar sai ka dinga jinta tana gishiri-gishiri kamar ruwan teku za ka dinga jinsa yana gishiri kuma ba gishirin aka ɗiba aka zuba ba a gurin ƙasar gurin ce haka da haka da aka toni ruwan gurin shi ma ruwan sai ya zamanto yana da yanayi irin na halayyar ƙasar gurin wannan wura da kuma naura wasu suna fassara shi da me gansakuka farar ƙasa shine naura an fahimta to kaga ita ma an ce farar ƙasa kaga dai ƙasa ce to gurin da ake tono wannan farar ƙasa ɗin in za a ɗebo a tona rijiya a gurin ya za a ga ruwan kalar ta za a gani ko to idan ruwa ya canza sakamakon tasirantuwa da ƙasar gurin da ruwan yake fa ina hukuncin wannan ruwan au bi ma tawallada minhu ko da abin da ruwan ne ya haifar da shi ruwa ne ya canza me ya canza shi wani abu ne da ruwan ne ya haife shi kuma sai zamansa a cikin ruwan sai ya wa ruwan tasiri ya canza masa kala ka tuhulu kamar tuhulabi kainuwa an san kainuwa ko idan ta fito a cikin ruwa ta daɗe ya ruwan yake zama na'am yanzu wata kala aka ɗiba aka zuba wa ruwan ya zama haka ita wannan kainuwar daga ina take daga ruwan take ku fahimci wannan hukuncin na hudu da mala yake so ya fitar aw bi tsulil mukusi ko sabida dadewa shine tsulil mukus dadewa idan ruwan yana kwance a guri ya dade ya dade ya dade a gurin kila zaka dinga jin sa yanayin ɗanɗanansa ko a ruwan buta ne za ga ruwa ya dade a cikin buta ba wani abu aka yi wa ruwan ba kawai daɗewarsa a cikin buta ko a cikin gora ko a cikin wani mazubi sai ka dinga jin yanayinsa ko ɗanɗanansa ko kalarsa ta canza to idan daɗewa ce ta sa ruwa ya canza kala ko kuma ruwan ne ya haifi irin gansa kuka gansa kuka ko ya haifi irin wannan ɗuhulun kainuwa ɗin sai wannan gansa kukan ta mai da ruwan ya zama wata kala ko wannan ɗuhulun kainuwa ta sa ruwan ya zama wani kala ko kuma a ƙasar gurin ce haka sai ruwan shi ma ya zama mai yanayi irin na ƙasar gurin to wannan ruwan in aka samu kai a irin wannan ruwan ya za a yi sai ce fa innahu la yadur ka kwantar da hankalinka irin wannan yanayin baya cutar da ruwan kai tsaye ka ɗauke shi kai tsarki ka ɗauke shi kai alwala ka ɗauke shi kai wanka wa yusta'malu fil adat wal ibadat wannan ruwan za a yi amfani da shi abin da ya shafi al'ada a yi girki a yi wanke-wanke a sha a yi wanka da sauransu wal ibadat kuma za a iya amfani da shi a cikin abin da ya shafi mai ibada yanzu kaga mun sake waraka daga wani hukunci da malam ya kawo ko to sai ya sake kawo wata mas'ala ta biyar wa idza waqa'a fil ma'il qalil كآنية الوضوء للمتوضع وآنية الغسل للمغتسل نجاسة وأن النجاسة إتتي فائل دل yanzu in kana so karatun ya maka daɗin ganewa sai ka ce wa'iza wa ƙa'a najasatun sai ka ɗauko waccan najasatun ɗin da ita ce na faɗa a ƙarshe to sai ka ɗauko ta sai ka idan ka so za ka iya yin yadda ake fassara mana a soro wa idza waqa'a fil ma'il qalil idan ta fada cikin ruwa dan kadan ka aniyatil wudu'i kamar mazubin ruwan alwala lil mutawaddi'i ga mai alwala wa aniyatil gusli da mazubin ruwan wanka lil mughtasil ga mai wankan najasatun sai najasa ta fada a ciki amma kamar yadda na gaya ma yanda siyakin yake wa idza waqa'a najasatun idan sa ta zuba ta fada fil ma'il qalil cikin ruwa ne dan kadan ba ruwan teku bane ba ruwan rijiya bane an fahimta ba ruwan sama bane tari guda ya kwanta ruwa najasa ya kadan ta zo ta ruwa ne dan kadan kawai sai najasa ta zuba a cikin sa kaman yaya dan kadan sai ce ka aniyatul wudu kaman mazubin ruwan alwala kaga buta kenan domin aniya karka ce ƙwarya dukkan wani abin da zai zama mazubi zai iya zama aniya zai iya zama ƙwarya zai iya zamantowa baho zai iya zamantowa buta dukkan wani mazubin ruwa don haka ruwan alwala ne kaga ruwan alwala ya ɗan kaɗan ne to sai najasa ta zuba a cikin ruwa ɗan kaɗan kamar ruwan alwala ga mai alwala wa aniyatul ghusl lil mughtasil ko kuma najasa sai ta zuba a cikin ruwan wanka ga mai shirin yin wanka amma fa duk da ruwan ɗan kaɗan ne kila ita ma najasa ƴar kaɗan ce ta zuba walam tugayyirhu bata canza shi ba kila ɗan ɗisa ta yi ɗis a cikin ruwan kai ma in ka zo ba ma ka gane cewa najasa ta shiga ciki ba ruwan kwatami ne ya ɗiga a cikin ruwan bokiti ko yaro ne ya zo ya tsalla fitsari aka ce kai sai ya fasa amma fa ya fara zuba fitsarin a ciki amma in ka zo kai in ka duba babu wata alama ta fitsarin domin bai canza wa ruwan kala ba bai canza masa ɗanɗano ba bai canza sansanansa ba amma fa ga najasa ta shiga ciki to ina hukuncin wannan ruwan fa innahu yasihhu tadhiru bihi wannan ruwan yana inganta kai tsarki da shi ba komai najasa ce ba kokonto kake ba tabbas najasa ce kuma ta shiga cikin ruwa ɗan kaɗan amma fa bata yi wa ruwan tasiri ba bata canza ɗaya daga cikin siffofin can nasa guda uku ba to har yanzu yana nan da hukuncin tsarki da haka ya inganta ka ɗauke shi kai alwala ka ɗauke shi kai wankan tsarki ka ɗauke shi kai tsarki lakin sai dai malam ya ce yi kurahu makaruhi ne yin tsarkin da shi idza wuji da gairo in za a iya samun wani in akwai wani ruwan kila yaro ya dan ko najasa ta dan diga kuma ga ga ga ga rijiya kusa da kai ko ga famfo kusa da kai sai ka zubar da wannan ka ɗebo wani kai an fahimta in za a samu wani inda kuma za a samu wani ga famfon a kusa da kai din amma kai alwalaka haka alwalaka ta yi kawai kayi abin da ba shi ake so ba shine makaruhi din an fahimta alwalaka ta yi amma inda za ka ɗebi wani ka fasa yin da wancan tun da najasa ta shiga ko da yake bata yi masa komai ba bata canza bata yi masa tasiri ba to inda za ka ɗebi wani ka yi da ka kyauta ya an fi son haka an gane wannan hukuncin shi ma ko to sai ya kawo wata matsalar kuma ya ce wal ma'ul musta'amalu nan ma ba kowa ne yake gane wannan karatun ba yawanci walma'ul musta'malu ruwan da aka yi amfani da shi fil wudu'i a cikin alwala wal gusli da wanka dahurun mai tsarki ne fa waye ya gane wannan gurin
kamar ruwan da aka yi alwale aka yi alwale tare a wani yawwa shi ake nufi ka zo ka ɗebi ruwa kana alwala an fahimta kila mutum mara lafiya ne sai aka kawo masa wani baho sai ke ɗiba ruwan yana alwala a ciki ya ana zuba mai ruwa yana alwala a ciki sai da ya gama alwala tsaf a cikin wannan bahon shi wannan ruwan da ya alwala da shi mai tsarki ne shine alma'ul musta'mal ko kuma kila ya shiga irin bahon nan da ake wanka kila bai ya toshe wannan yar kofar da ruwan yake ficewa ta ciki sai ya shiga ya wankan tsarki a ciki ya gama tsaf wannan ruwan da ya taru a cikin wannan bahon shine alma'ul musta'mal mai tsarki ne an fahimta ɗahurin mai tsarki ne kenan wani zai iya zuwa shi ma ya alwala da shi kenan wani zai iya zuwa shi ma ya wanka da wannan ruwan sai dai yukurahu tadhiru bihi an karhanta yin tsarki da irin wannan ruwan ma'a wujudi gairihi idan za a samu wani in za a iya samun wani to makaruhi ne a yi amfani da wannan ruwan kun gane wannan hukuncin wa fil musta'mali fi ghairi haka a cikin ruwan da aka yi amfani da shi a wani wancan din da aka ambata kaga can an ce alma'ul musta'mal fil wudu'i wal ghusl to sai zaman to ba alwala aka yi da ruwan ba ba kuma wankan tsarki aka yi da shi ba kila wani wanka ne irin yanzu zafi yayi yawa sai ka je ka dan yayyafa wa kanka ruwa dan ka dan ji sanyi sai ce kal musta'mal fi tabarrud kamar ruwan da aka yi amfani da shi dan sanyaya jiki mutum ya ji zafi ya mai yawa ya je dan ɗeba ya yi watsa dan ya ji sanyi wannan ruwan da ya zuba daga jikinsa ya taru a wani guri shi ma mai tsarki ne an fahimta wa gusulil juma'ati da kuma ruwan da mutum ya yi wankan juma'a da shi shi ma sai ya taru a wani guri to wa'annan ruwan a iya yin amfani da su wani shi ma ya zo ya tsarki da su ko ya wanka da su ko ba za a yi ba ƙaulani shine malamai suka yi zanticika guda nawa guda biyu bil karahati wa adamiha akwai ƙaulin da aka ce makaruhi ne yin amfani da wannan ruwan akwai ƙaunin da kuma aka ce babu karhancin ya halatta mutum ya tsarki da shi wannan karatun duk da muka yi muna buƙatar mu ji hujjoji da dalilai na malam a gurguje kila darasinmu na gaba insha Allah za mu kakkawo waɗannan a gurguje mu dan tattaba wasu abubuwa dan ya zamanto kamar yadda muka karanta halul masail to shi ma mu dan tafi da shi haka duk mas'alar da malam ya kawo in akwai wani nassi a kawo in akwai maganganun malamai insha Allah gurgudan hali za mu kawo in maganar da malam ya kawo ita ce mafi inganci sama da wasu maganganun za mu za a faɗa gurgudan hali in kuma maganar da ya kawo tana da rauni akwai zancen da ya fita inganci insha Allah in hali ya mun samu iko Allah ya ba mu aron lokaci za mu ainihin wato faɗa da haka saboda lokaci za mu tsaya nan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin